بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد تمالا موفق الدين الشيخ الإمام العلامة القدوة المجtahid shekul islam muwaffaquddin ana mai taki saboda ya kai ni jama'a ya kai ni sahibul umda fiqi ya kai ni shi yasa ake mashi wannan takin jama'a kuma az-zahabi ne yake mishi a cikin siru alamin nubala in ka je ga al-bidayatu wan nihaya ta ibnu kafir za ga shi ma irin yaban da yayi ga wannan malamin haka ibnu taymiya ma da khala sham ba'd al-auza'i afqahum min al-shaykh al-muwaffaq yana da kutub sosai masu nagarta ko a fiƙihu kaga al'umda kaga almuguni ga kuma su raudatun nazir wa junnatul munazir eh wannan ayi ba dogara ne wannan ayi ta bangaren usul kaji littafin ne mun kudama lokacin da kamar ake binciken nan in karon rawi da riwayati din nan ina a samu zantuka kaza kaza kaza an ce masu ko ga rauda kuke magana wai littafin da za ku je ku samu waɗannan bayanan ma malam ya ce faslun al'imanu ƙaulun wa amal fasali akan imani zance ne da kuma aiki malam ya ce wal imanu ƙaulun bil lisan shi imani zance ne da harshe zance ne da harshe kaga alƙaul kaga yanzu la ilaha illallah a wannan ƙaul ne ko to zance ne bil lisan da harshe mu'amalun bil arkan da kuma aiki da gabbai aiki kaga kamar zurku kaga aiki wa aqdun bil janan da kuma kudircewa a cikin alai kaka ce jinan jinan jam'u jannan al janan da kuma kudircewa a cikin zuciya bil janan kaga shi ma kaga wannan yana al imanu billahi kaga wannan zaka kudirce ne a cikin zuciya wa mala'ikati da sauransu To, Malam ya ce har iyo game da imani ya ziri da ɗa'a yana ƙaruwa da me da ɗa'a ga Allah, wa yan kusu bil ma'asiya bil isyan yana raguwa da da baza da sabon Allah kun ga imani nan wajen su gaba ɗaya su ne imani a gaya musu kwaƙyalin su can a faɗa musu kwaƙyalin su to mu je karatu wa yankusu bil isyan imani yana raguwa da da saba wa Allah kaga yanzu karuwar imani kaga kaga fazadahum imanan ma'a imanihim kaga karko li yazdadu fa imanan ma'a imanihim to da me yake karuwa ka san kai cajin imanin ka ita ayyukan da'a ita bin dare ita kiyamul laili ita azumi ita ita abubuwa ayyuka na da'a ka ci gaba da yin su za su kara maka imani in ka san kuma imanin kai ne lo to zama dan kwaya zama fasiki zama mazinaci zama barawo zama dan kidnapper to zaka ga imanin kai yanzu ya sauka har ya ba tri lo saboda wannan sabo ne so da haka wannan imani kenan shi yasa kaga zaka samu hadisin al-imanu bid'un wa sab'una shi uba ku a'laha aka ce min kaga la ilaha illallah kenan wa ajnaha ima'atul adha ɗari ruwayatan muslim kuma fa afdaluha qawlu la ilaha illallah asalin shi na cikin as-sahihai to kaga al-imani yazid bi da wa yanqusu bil ma'siya akwai wannan yana da wannan tafadul din malin ya ci gaba da cewa ba sai za mu ƙara gudu ba wa qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima faja'ala ibadatallahi ta'ala wa ikhlasal qalbi wa iqamas salati wa ita'az zakati kullahu min ad-din ya sanya bautar Allah ta'ala da ikhlasi na zuciya tsarkin zuci da tsayar da sallah da bayar da zakka dukkanin wannan yana cikin addini kaga duka wannan kaga al-ikhlasi sallah zakka haka dukkanin su suna daga addini ko haka yace al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha hadisin da muka ji yanzu shaharatu an la ilaha illallah wa adnaha imadatul adha an tariq mataki na ƙasa shine gusar da cutarwa daga hanya faja'al al-qawla wal amala min al-iman kun ga da qawl kun ga la qawl la ilaha illallah nan menene qawl wa adnaha imadatul adha kaga nan menene al-amal kaga kenan faja'ala alƙaula wal amala min al-iman kaga da zance da aiki dukkanin su ayyukan imani ne wa qala ta'ala fazadatuhum imanan haka ce liyazdadu imana kaga kenan yazidu wa yanqus wannan karatu ne da shekara goma sha an sha jin shi anan wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان فجعله متفاضلا kaga yanzu ka duba wannan hadisin da za a fitar da daga wuta wanda ya ce la ilaha illallah a zuciyar shi akwai mithqala zarra na imani kaga an sanya shi ne mutafadil wanda yake da fifiku har yake nan yazidu wa yanqus an gane ko an sanya shi mutafadilan idan ya zama aka tabbatar da ƙarin shi kenan kuma kaga yana raguwa yana raguwa kenan shi wannan hadisin shi ma na bukhari ne da muslim fasali sabu al'imanu bi kulli ma akhbara bihi rasul fasali akan imani da dukkanin abin da annabi ba da labari sallallahu alaihi wa alihi sallama malam yace a gaba ta 55 wa yajibul imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sahbihi naqalu anhu fi ma shahadnahu aw gaba anna malam yace wajibi ne ai imani da dukkanin abin da annabi ya bada labari kuma wannan abin nakalto shi ya inganta ga abin da muka gani aw gaba anna ko abin da ya boyi daga gare mu wa na'lamu muka san cewa annahu haqqun wannan gaskiya ne wa sidqun haka yake wannan abin wa sawa'un fi dalika ma aqalnahu duk ɗaya ne wannan abin shi mun hankalce shi wa jahilnahu mun jahilce shi walam nadale ala haqiqati ma'anahu ba mu iya tsinkaye ba mu iya sanin haƙiƙanin ma'anar shi za mu imani mislu hadisin isra wal mi'raj misalin hadisin isra da mi'raji kaga duk da wannan kaga ko da zai zama ba mu hankalce shi ba ce kai ko muka jahilci wannan to dole mu mai imani kuma sannan isra'ila mai iraji wa kana yaqza tallama naman a farki aka yi shi ba a bacci ba fa inna quraishan domin su qurayshawa an karatu sun yi musun mi'raji wa akbaratu suka girmama shi walam tunkir limanamat su ba su inkarin a bacci akai ba amma a ce dai wai a yakazatan aka yi shi dai a farke to ni ne akwai abun duba akwai abubakar ya ce haba na haka yake ya gasgata ya ce haba ina to yanzu kaga wannan game da mi'raji wani tafiyar da ake da annabi daga makka zuwa baitul maqdis dama shi ne isra'i ko tafiyar daga makka zuwa baitul maqdis ko subhanallazi asre bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al mi'raji shi kuma mai raji kaga shi kuma yawwa daga yawwa shi kuma zuwa sama din kenan shine wannan jimi idan hawa ma dalla sahibukum wama gawa wala qadara ami min ayati rabbil kubra wato a wannan a wannan mi'rajin kenan ya ga abubuwa da aka tattaka daga masallaci har zuwa sama akwai abubuwa da yawa da suka faru babu lokaci balle mai ta hakaito su wa min dalika daga cikin abubuwan da ko da kuwa wato ba mu hankalce su ba muka jahilce su za mu yi imani da su shine wa min dalika anna malakal mauti cewa azra'i wannan tasmiya ce ta bible eh sunan shi malakul maut duba ga shehul albani ta alikin da yawa tahawiyya za ga wannan haka wannan bible ne azra'il malakul maut kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum wa min dhalika anna malakal maut malaikan mutuwa lamma ja'a ila Musa alaihi salam da don Musa li yaqbida ruhahu dan ya karbar shi da tsoron mutuwa shi hadda annabawa da dan mahu sai ya mare shi fa faqa ainahu irin shi yemi ya fita ai ga maka fa kaza hu Musa faqa ba alaihi annaban Allah annabawa ba wasa ba to fara ja ila rabbi sai kuma wajen Allah farar da alaihi aina sai Allah ya bada mashi da wannan wannan idan nashi to abin da sa ya kawo wannan akwai masu inkarin wannan kuma ya ingantacce ne wannan fajama a cikin Bukhari Bukhari Muslim yana cikin sayyihan za ga wasu suna inkarin wannan da wani samala ya kawo maka shi kenan saboda wasu suna inkarin wannan to suka ce ya za a yi annaban Allah ya mara mala'ikan mutuwa. To abin da za a ce ai shi mala'ikan mutuwa da siffar ɗan adam ya zo ai. An gane ba da siffar mala'ika ya zo ba ai. Ya zo ne a ta Musa bisurati insan wanda la ya'rifu Musa man huwa. Musa bai san wane ne ba ya misali ko? Bai san wane ne ba. To ya ɗabi'a ta cewar to kawai tun da ne ga dai dai cikin sauki sai ya bashi fawa sai ya bashi fawa kaza hu Musa faqada alaihi so wannan kenan game da wannan kissa to daga nan dai har a akan da mutane da ko a aka mashi wannan ziyara da suke a dan nan ƙara mashi shi yasa gar da Allah ya bude tun da kowa zai mutu to inda ka sani da kada ya mutu a kamar lokacin to da ka mutu saboda bala'i da masifa da zaka shiga to gar da abin yake boye a cikin gaibiyat in ta zo kawai ta zo ta ɗauke ka amma da a ce ka san cewar ɗaya ga watan januwari ne 2025 ka san wannan hamar bin salama ake cewa shi ake inda a ce mashi za ka mutu gobe aka ce ba abin da zai ƙara na aiki in na ta mutu gari aka ce shi ba abin da zai ƙara cikin ga aikin shi kullum cikin shiga yake haga shi aka ce a ce za ka mutu amma inda kai za a gama za ka mutu gobe kila sallah ka ci gaba ko da za ka fara ɗaukar azumi da tasbihi da wa aka ce ba abin da zai ƙara ba abin da zai ƙara amma da mun salama rahmatullahi alal jami malam ya ce wa min zalika haka daga cikin abubuwan da ya wajaba ka yi imani da su akwai ashratu sa'a ashrat wato innan alamomin manya-manya tashin kiyama mislu khurujid dajjal wato fitowar dujal ƙarshen zamani yasa aka ce maka ka ringa neman tsari wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal in zaka sallah kullun a ringa neman tsari saboda fitinar shi zai fito min dare daga sham da iraq kira mutane akan su bauta mushi mafi yawan wanda za su bi shi Yahudawa ne da mata da sauran waɗanda ashe suna nan ko su hawa ne to ban ce komai ba so khuruj na dajjal haka nuzulul isa bin maryam haka isa dan maryam shi ma zai dawo ko to shi ma wannan zaka samu ijma'in ahlus sunna ne isa zai dawo to ko ka samu wani ya zo ya yi inkari malami to sai dai a mashi addu'a ce ya yi kuskure a ce ya yi kuskure sai a aje wannan karatun da ya zo da shi cewa annabi sa ba zai dawo ba sai sai a aje wannan karatun a mai addu'a tunda in an san ba da son zuciya ba ko wani abu su da haka akwai dawowar annabi isa ba mu ahmad din kaje ko ga usulul sunna zaka ga wannan karatu na nuzul isa isa bin maryam alaihi salam wannan ijma'i ne shi ba wa inna min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi mautun wa kenan mautu isa ko to wannan kenan zai dawo kamar da adilla da yawa sun tabbatar da wannan ma qataluhu wa ma salabuhu walakin lakin shubbiha lahum to malam ya ce bayan wa nuzulu isa bin maryama ko wa nuzulu isa bin maryama fa yaqtulahu zai kashe shi dajjal din wa khuruju ya'juj wa ma'juj sai kuma fitar ya'juj da ma'juj eh ma'juj ya'juj da ma hatta idza balaga bainar as-saddaini wajada min dunihi ma qauman la yakaduna yafqahuna qawla a'udhu billahi قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فلعلك خراجا كو خرجا على أن نجعل بيننا وبينهم سدا wannan kenan shi ma futiha al-yawma min radim ya'juj wa ma'juj la hadihi ko an ci hadisin na Bukhari da Muslim haka akwai khuruji dabba wannan dabba wannan dabbai da za ta da za ta fito duk da wannan dabba din وإذا وقال قولك عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا yukin ita ma wannan akwai ita ma shi ma wannan abu ne da yake sananne wa tulu'u shams min magribiha hudowar rana daga mafaɗinta wa ashbahu dalika mimma sahha bihi naqal da irin wannan wanda hadisi ya inganta da haka yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira an kulle kofar kenan hatta qumu sa'a hatta tatlu ash-shamsu min magribiha fa idha tala'at wara wara'aha wara'aha an-nas to amanu ajma'u amanu ajma'un wadhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha kenan hadisi ne shi wanda yake muttafaqun alaihi malam ya ce har yau wa azabul kabar ko nan ne haka wajibi ne mai imani da azaba ta kabari wa na'imuhu haq haka ni'im wato ni'ima ta kabar wannan gaskiya ne ana mu'tazila sun yi inkarin wannan to me yasa da aka je aka bude kabar a ranar ko bayan kwana biyu to me yasa ba a ganin ni'imai ko azabai kaga sun sa hankali a ciki so da haka azabar kabari mene mene qadanin ki cewa hadani wa azabuna fil qabri ba'da amma tana haqqan wa yasanna bihi malakan kaga abin ne wanda yake tabbatacce wa qad ista'adha an-nabi wa qad ista'adha an-nabi sallallahu alaihi wasallam minhu annabi ya nemi tsari ma daga azabar kabari wa amara bihi fi kulli salatin yayi umarni kuma da a nemi tsarin azabar kabari a kowace sallah haka wa fitnatul qabri haqqun fitina ta kabari ta ma wannan gaskiya ce wasu alo munkar wa nakir haq haka tambayar munkar da nakir wannan ma gaskiya ne wal ba'su ba'dal mauti haka tayarwa bayan an mutu wannan ma gaskiya ce wa zalika hina hina yanfahu israfil fi sur lokacin da israfil zai busa a kaho fa idahum min al ajdafi ila rabbihim yansilun to kaga dai za a dawo akwai azabar kabari akwai busa ta kaho akwai azaba ta kabari akwai kuma ni'ima ta kabari falawla idza baragat al-hulqum wa antum hina idin tanzuruna wa amma in kana min muqarribi farauhun wani irin wato hudu ko wa rayhanun wa jannatu na'im Allah ya samu cikin wannan wannan yanayi na rauhun wa rayhanun wa jannatu na'im da haka wannan ma akwai adilla masu yawa yasa shekul islam ibn timiya yake cewa mazhabu salafil umma wa immatiha annal azaba aw na'ima ya hasu li ruhil mayyit wa badani wannan azaba ga ruhi da jikin zai musu azaba gane ko su dan haka dai akwai azabar kabari abin da yake gare ka shine ka yi imani da wannan sannan kuma akwai busa ta ƙaho ko na fika fi suri fasa iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nafika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun za a yi busa akwai ta farko ko kuma ce za a ƙara yi wani fika fi suri fa idahum min al ajdadi da malam ya kawo anan wa yuhsharun nasu za a tayar da mutane yawmal qiyamati a tashin alkiyama hufatan babu takalmi oratan babu kaya gurlan da loba ba ka ce inda kake a asali haka zaka tashi buhman e buhman kamar yadda yake a hadisi abdullahi ko wanda yake ibn unais marfu'in da imam ahmad ya rawaito yuhsharun nasu yawmal qiyamati uratan gurlan buhman ce kulna maka ce wa ma buhman to me buhman din nan kala yace laysa ma'ahum shay ba su da komai ba su da komai Imam Ahmad ya rawaito shi Sheikhul Albani ya inganta shi a cikin Zilalul Janna to haka shi ma za a tashi babu takalmi mun nan a baya babu kaya subhanallahi asha ah to yanzu wannan kallon wani ce na ai musibar ranai ba ta bada kama kalli wani ba za kalla da ranka da shi kana gani annabawa san ta sallim sallim annabawa to kai ina kake ta wani kallon al'aurar wani ko kuma wani namiji ne amma duniya ba ce balle balle ka je ka buɗe waya ko ka shiga TikTok ko ka shiga wani website ko ka je ko ka je wajen party ko wajen shedanci ko kama hotel ka je ka ga wani wani fasikanci a'a shi wannan kiyama ce kowa yau mai yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli mri'in minhum yawma idin sha'anun yuguni yasa kada ka daka ce a haɗe can a a haɗe nan can ba yafiya nan na yafiya amma can ko da ka samu kana neman ƙari ne da hakan wani ce Allah ya isa da bai isa ba ya yi ka da bai sai ya yi gaba wani ma ci ma zai ci min haɗe ta to can ɗin ke bai sani ba mahaukacin can ɗin ke bai sani ba to Allah ya kiyaye kuma ya tsare mu so don haka kaga wannan abubuwa ne da za a tayar da mu bayan mun mutu gare ku bayan mun mutu za a tayar da mu kama bada'ana kama bada'ana awwala khalqin kaga nu'iduhu kaga nu'idu sannan kuma sai maganar hisabi Allah zai hisabi ga bayi wal mizan shine ke faikifuna ku ya kuma san tula faikifuna ga wajen ba Ok, haɗe suke da gaɓar ko? Ok, Bohman haɗe suke gaɓar. Now, ok, fa yake funa fi mawkifin kiyama, eh, sai a tsaya a mawkifin na kiyama wajen na hisabi kenan. Hatta ya shafa a fihim na biyu na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hatta kai ga annabi mai zo ya ceto shafa'atul uzma daga nan wa yuhasibuhumullahu tabaraka ta'ala sai Allah hisabi wa tun sabul mawazi za a za a aji ma'aunai za a kawo mizan wa nadau mawazin al-qist yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa nashr dawawin za a ba wa kowa littafin shi wa nukhruj lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka ba mai karanta maka ko baka iya ba ana za ka karanta iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba na subhanallah wata ta ɗayar suhuful a'mal takaddun da aka ɗauki ayyuka za su ringa yawo ilal aimani washama'il dama da hagu a wasu a basu ta dama wasu kuma ta hagu fa amma man ute kitabahu bi yamini Allah samu cikin su fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura amma wancan bangaren amma man ute kitabahu bi wara'a wara'a zahrihi fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira Allah ya tsare mu haka za a ba wasu dama haka za a tashi lokacin nan Allah zai hisabi kowa daga shi sai abin da ya aikata kowa sai abin da ya shuka a lokacin to shine fa abin da zai girba malam ya ce wal mizanu lahu kiffatan kaga ma'auni mizani lahu kiffatan yana da abin guda biyu kiffi guda biyu walisan walisan ko tuzanu bihi al tuzanu walisanun tuzanu bihi al'amal faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama hali mana ce wannan ma'aun akwai ma'auni akwai mizan eh akwai mizan wanda ke da ah, kiffatan wanda za a auna ayyukan bayi a auna da ayyukan ka masu kyau da marasa kyau a auna su to wanda ma'auni shi yayi nauyi to wannan ya sha alhamdulillah wanda kuma ma'aunin shi yayi ƙasa to wannan shi ko shi cikin asara Allah ya tsare mu to da haka akwai nan ma'ayoyi da yawa su wani zaɓul mawazi da alƙistar yomin kiyamati ba zalintar ba a zalintar kowa kuma in kana son ka samu a har yau daga cikin wato abin da malamai suke ambatawa akan mizan akwai rasin kalimatani habibatani ilar rahman aya khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan ai kina akwai wannan ma'aunan tunda suna da nauyi a ma'auni hakan nan kana zaune subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ba wata wahala hadisi ne wanda yake ingantacce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim hadisi ne yake muttafaqun alaihi so ah, wannan kenan sai malam ya ce mi sai wace gaba haud wani nabi na Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama haud annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana da teku yana da haud wanda hadisan shi ma sun kai tawatur mutawatir wahid bal hal tafi akan hadisan haud taysirul karim al ali fi wasfi haudin nabi akan hadisai na na al haud teku ne wanda yake na annabi a yau fil kiyamati ranar kiyama ma'uhu ashaddu bayaban min al-laban ruwan shi ya fi tsananin fari daga nono ya fi nono fari wa ahla ya fi daɗi min al-asal daga zuma wa abariquhu kofunan shi adadu nujumis sama adadin turaren sama ba ka ce Allah ya sauri ka bani kofin nan Allah ga maka bani Allah ka dan yi sauri ban sha ba har yanzu fa Allah Allah ba masallaci bane balle ka jira buta wani ya gama ya baka to wani lamarin kiyama ake gaya maka malam yace man shariba minhu wanda ya sha daga wannan tekun shurbat wanda ya wanda ya zuwa daya to lam yazma abada ha abadan har abada ba shi ba kishirwa ko ga aljanna dai ka sha dan ne kawai dai ni'ima shin ni'ima eh kasin wani bai sawa da lemu ba in kuma kunta ya ji aka dan kawo exotic kufaf alai sai ga ya cika kofi kuma in yi zuwa ɗaya sai ga bayan shi amma wanda riga ya saba a wani bako sai ga dan kurba ko da danyi sai ya aji ya ba minti goma ya dan ƙara dan zuwa ɗaya to abin da ya saba haɗuwa nake a ciki a wajen zuwan nan yau aka haɗu yawwa kila kuma kama ƙara haɗuwan nan za a ƙara jimawa ka san wato jama'a dingin da aka maka abinci dingin da kake son shi ba a cinye duka ba a cinye abinci duka ko mai gida ne kai kada ka dinga cinye abinci gaba ɗaya saboda wani lokaci za a ci ma yara ku bari babban ku ya gama sai a ɗauko maku to in ka cinye za su ka shi baba haba wala ya cinye shi wala bai rage ba wala ya cinye shi duka to amma ka ɗan rage ko ya ne ka ɗan rage ko da kana bukata ɗan rage sai a ɗan maida to amma kaje kaje bakunta an zo maka abinci ka cinye shi gaba ɗaya ka lashe hannu ka abin ga na girma yake sai da ciki gaskiya ko a gidanka kakka dinga cinyewa gaba ɗaya nan to to an samu fatawa mai amarya mai amarya cinye abin shi ba sauran kishirwa gaba ɗaya babu sauran kishirwa an riga an gama wasiratu haƙƙun haka siraɗi shi ma dai gaskiya ne haƙƙun ya juzuhul abrar waɗanda suke nagartattu masu imani za su tsallake wata gada ce siraɗi wa in minkum illa walidwa gada ce da ke saman wuta ta nan ake bi babu ba bypass ba wani ta nan dai za ka bi wa ya zillu annuhul fujjar fajirai kuma za su faɗo shi ma wajen ya danganta da imanin ka wurin wucewa kan siraɗi ya danganci imanin ka shi ma iya kuɗinka iya shagalinka aka ce wani zai wuce kaɗarfil aini muke nan insha Allah kamar kiftawan ido wani kalbar kamar walƙiya ko wani kan rih wani kan ɗayir wani kan yana tafiya ya ɗan faɗo a lallaba dai a haka sai dai an sha wahala dai hankali har dai Allah ya sa dai a kai dai misali kaga wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri su wannan kinan sai mu tashi insha Allah shafa'atu ar-rasul a darasi na gaba saboda yanayi na tafiyar lokaci subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah